شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذهبوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka, masallaci na Juma'a na Jokale, domin tsawar tafsirin Alƙur'ani mai girma kamar yadda aka saba a cikin kowane dare na Ramadan yau ga shi da iko Allah za mu ɗora kamar yadda aka saba. Wanda yau mun yi uku ga wannan wata mai albarka. hijira ta shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda yayi daidai da sha uku ga wata na uku miladiya Isa dan Maryam 2024 da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci muna cikin suratul an'ami tafsiri na marece mun tsaya daidai aya ta ɗari da hamsin yanzu nan za mu tashi kan aya ta ɗari da hamsin da ɗaya daidai ayoyin da ake kira alwasaya al'ashara wasiyoyi guda goma Allah ya ce ƙul ta'alau atulu
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
To wannan ayoyi da Mala ya karanto, hadisi ya tabbata ga Abdullahi ɗan Mas'udu, ya ce mana ara da ayya ƙara'a safi hati Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, allati alaiha khatamahu wal ya ƙara ha'ula il'ayat. Ya ce, duk wanda yake so ya karanta takarda ta annabi wadda a kanta aku ayyuka she, to ya karanta wannan ayoyi, za su karantar da shi wasiyoyi guda goma. Kun ga karatunmu na baya mun ga iri yadda mushrikai suke kirkira ƙarya ga Allah suke haramta abubuwan da da yawa Allah bai haramta su ba suke halatta abubuwan da da yawa wanda kuma Allah ya haramta su to bayan Allah ya karanta da mu hadarin kirkira ƙarya ga Allah sai Allah ya ce annabi ya kirawo su ya kirawo al'umma gaba ɗaya a karantar da su ga abin da yake haramun ba abubuwan da suke haramtawa ba ga abin da yake halal ba abubuwan da suke halittawa ba kiran ba mai halittawa ba mai haramtawa sai Allah Allahn da yake halittawa yake haramtawa ga wahayi ya sabkar da shi a karantar da ku da haka Allah ce kulce da su ta'alau ku zo atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abubuwan da Allah ya haramta su gare ku ba abubuwan da kuke kirkira ƙarya ba ku ce Allah ya haramta kaza alhali bai haramta ba a bana farko wanda Allah ya haramta muku Allah ya haramta muku cewa Allah tushriku bihi shay'an kar ku hada shi da wani a cikin bauta farko abinda Allah ya haramta shine shirka shirka khadari ce tana roshe aikin bawa gaba ɗaya shi ne laihin da Allah ya ce idan bawa ya mutu yana yin sa Allah baya gafarta mishi to na farko babban laihi kenan kar ku haɗa Allah da wani a cikin bauta laihi na biyu doka ta bi ta Allah wa bil walidaini ihsanan iyaye biyu a kyautata musu kar a kuntata musu saboda kuntata ma iyaye laihi ne babba amma yi musu biyayya kula da haƙƙin su wannan umarni ne wannan haƙƙi ne mai girma wanda Allah bai so ai wasa da shi abana uku wala taqtulu auladakum min imlakin kar ku kashe diyanku saboda jin tsoron talauci kar ku kashe diyanku saboda talauci kamar yadda bayanin da mun kai jiya Allah ya ce na hannu na rizukukum ko iyayensu Allah ya ce mu ne ke arzikta ku wa iyahum da su kansu ɗiyanku duk muke arzikta ku Allah ya ce wala taqrabul fawahisha kar ku kusanci alfawahish alfashoshi wanda yake ma zahara minha wanda ya kuya wa ma batana wa ma zahara minha wanda yake bayyane alfashar ta bayyana wa ma batan da wanda ta kuya kar ku sance ta kaga fahisha alfasha fawahish alfashoshi duk abin da yake alfasha ne kar ku kusance shi Abdullahi da Abbas yace su mutanen jahiliya suna da wani tunani na cewa idan zina ce mutu ya koye to ba ta da laihi zinar da adda laihi wadda an ka to da hili an ka yi to sai Allah ya saukar da wannan yana karantar da su duka dai alfasha wadda take ta koye da wadda take ta bayyane duk dai a nisance ta kar a kusance ta saboda kusanta alfasha daga koye shi ke sai ya ta bayyana a yi ta ga hili duka dai alfashawar ta bayyana ta wata buya Allah ya ce kar a kusance ta Allah ya ce wala taqtulun nafsa kar ku kashe rai Allah zai harrama Allah wadda Allah ya haramta a kashe ta illa bil haqqi sai akan dalili dalilin ko shine rai idan ta kashe rai Allah ya hukunta cewa a kashe ta ko mutumin da ya bar addini duk ya bar addini kaga wannan sai a kashe shi da sauran abubuwan da shari'a ta yarda a kashe mutum a kai amma in ba a kan abin da shari'a ta yarda a kashe mutum ba Allah ce kar ku yi rai irin wannan kisa na gilla Allah ya ce zalikum wasakum bihi wannan ana muku wasiya da shi ne la'allakum ta'qilun domin ku hankalta ku kiyaye To nan, kun ga cikin wannan wasiyoyi wanda a cikin wannan aya akwai bayanin kiyaye rai, akwai bayanin na cewa aimi a kiyaye rai, kar a kashe rai, kar a kashe ɗiya saboda jin tsoron talauci, kar a kashe rai wadda Allah ya haramta a kashe ta sai akan haƙƙi. To, da yanzan ɓangaren kiyaye rayuwa ne, sai Allah ya cike aya da cewa la'allakun taƙiluna domin ku hankalta ku kiyaye, saboda ba mai kiyaye rai sai mai mi, sai mai hankali. Shi yasa Allah ya ce, walakun fil ƙisasi hayatun ya ulil albabi la'allakun taƙiluna, kuma ya Allah ce ya ulil albabi, muhallin shahadi ya ulil albabi ya kuma abuta hankali. saboda marashi hankali bai iya kiyaye rai da inda hankalin mutum ya kau bai iya kiyaye rai da shi sa bangaren kiyaye rai sai Allah ya ce zalikum wasaqum bi la'allakum ta'qiluna Allah ya ci gaba ya ce wala taqrabu malal yatimi kar ku kusanci dukiya ta maraya kar ku kusance ta da ci Allah ya ce, Illa billati hiya ahsan, sai akan hayyawar take mafi kyau. Hayya mafi kyau, maluma sun ta bayani, hayya mafi kyau, shi ne misali an baka amanar dukiyar marayi, kai ko baka da dukiya, saboda ayyara da kai sai aka baka amanar wannan dukiya. To, a bana farko dai, ita dukiyar maraye shari'a ba ta yarda ba a aje ta. shari'a ba ta raba aje ta saboda annabi ya hana yace ku bar aje dukiyoyin marayu har zakka ta taye su saboda in su kai ne samin zakka sai ai samu zakka to kaga ko ba da su za a yi tai ba zakka ta taye su ko ba haka ba dole ana son a haɓakar da ita a haɓakar da dukiyar marayu a sayya ta hayya wadda za ta bunƙasa za ta ƙaruwa in ko za a sanya dukiyar maraya cikin irin wannan hayya kaga dole akwai sharuɗa akwai ka'idodi to kai da an ka ba amanar dukiyar maraya sai ka auna da wannan dukiyar taka ce ya ne za gudanar da ita da za ka ɗauke ta ka ba wani amana na ya haɓakar da ita dole sai ka yi ƙa'ida da shi ko ba haka ba in kayayyaki ne zai rika tsaya ya so in an ci riba dole sai a yi ƙa'ida ga yadda za a yi ga abin da an naka cikin ribar da an ka samu to wannan da duke ka ce yadda za ka mu'amalan mutunan nan ta iyayo kaza kaza an nashi in an ci riba kaza kaza an nashi to haka ne ake son ka mu'amalanci dukiyar marayi irin abin da kake iya ba wani da dukiyar ka ce to shine abin da za ka ɗiba cikin dukiyar marayi shine haƙƙinka dan shari'a ta yarda wanda yake talaka ya ci amma ci wanda yake ba na ƙetare iyaka ba ba ci na ɓanna ba Allah ce wala ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru kar ku ci dukiye marayi ci na ɓanna ci na gaugawa na kakin su girma an tsaye kar ai haka man kana ghaniyan falyasta'fif mawadaci idan aka ba shi rikon dukiyar marayi ko marayu za a gudanar da ita ne a ta sana'a da ita ta haɓaka, to Allah ce ya kame karye ci, saboda shi maraye ne, kula da dukiyar nan da yake yi ibada ce Allah zai biyan shi, biyan da Allah zai yi mai ya yi abin da zai ɗiba ciki, amma wa man kana faƙiran fali a kulbil ma'aruf wanda ya kasance talaka ne, Allah ya ce ya ci gwargwado, ya ci gwargwado, to gwargwadon nan da Allah ya ce ka ci shi ne za ka yin ƙiyasi za ka aunawa da dukiyarka ce take da hannu wani irin ƙa'idar da za ka yi da shi na idan an ci riba kaza kaza an nashi to shi ne ake so kai da dukiyar marayu kuma cikinta idan suna da bukata cikinta Allah ce ai musu bukata ai musu da lura farzuquhum minha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa Allah ya ce ku ciyar da su abinci a cikin dukiyar, ku tufatar da su a cikin dukiyar, abin da ya shafi kula da rayuwarsu, kula da karatunsu, duka a yi musu cikin dukiyar. Kuma wa ƙulu lahun ƙaunar ma'arufa, ku riƙa faɗa musu magana mai daɗi, ku riƙa jawo su kuna faɗa musu magana mai daɗi. Wane kaga dukiyar nan taka ce, sannan muka yau in ka samu ilimi kan mallaki hankalin kanka ka iya sana'a sai ka so ka ci gaba ka ta juyawa da ita kana kana sana'a ana mai magana mai daɗi kuma ana so a gina shi ya zan mutum to wannan shine nauyin da yake akan wanda an ka ba dukiya ta marayi kuma a riƙa bibiyar su a riƙa bibiyar hankalin su Allah ya ce wa mutalul yatama hatta idza balagun nikaha ku riƙa jaraba su daga hira kuna iya ganowa eh hankalinsu yan inda ya dosa saboda idan kana hira da mutum kana iya ganowa hankalin shi kana iya gano basira dai kana iya ganowa yana iya rike mace ko bai iyawa to Allah ce ku rika jarabu su hatta idza balagun nikaha sai lokacin da sun ka kai aure fa in alastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum in kun tsinkayo akwai shari'a tare da su sun balaga ai musu aure sun iya rike dukiyarsu to Allah ya ce ku mika musu dukiyoyinsu amma wajen mika musu dukiyoyi Allah ya ce ku kafa shaidu ba za a ba su dukiya ba haka nan dunkule sai an kirawo shaidu sai ka kirawo danginka da danginsu wanda dai ake ganin su ne makusantansu to wane ku zan shaidu Allah shi ne shaida duke ga tasuwa ne ko duke ga tawa ne an ba ne ita lokacin da baban shi ya rasu suna jika kaza ko miliyan kaza to cikinta ne ake ta sana'a cikinta ne an kai mai gina cikinta ne an kai mai aure cikinta ne an kai kaza kaza duk abin da an kai ciki daman ga rubutu ka rubuta ga shaidu cikinta ne an kai kaza da kaza da kaza duk kai bayani to saboda ni ina mawadaci ba abin da na ciki saboda ina so Allah ya biya ni ko ko a saboda ina talaka cikin ta nima kaina nake ji gwargwado abin da nake kirdadan dai shine haƙina to ku shaida tana jika ɗari kaza yanzu gashi ta zan miliyan kaza ko tana miliyan kaza ga su sun zan miliyan kaza kai bayani Allah ya ce kafa billahi hasiba Allah ya isa zan mai lisai kai dai in za ka ba su ka kafa shaidu eh shaidu su tabbatar da haka ne an kaga ba kuma shi kenan yanzu an rabu da su ba suna sana'a kuma ana riƙa bibiyar su ko da yaro ya balaga yana da aure hankalinka nashi ba ɗaya bane eh kai kai abin nan kai samu at-tajarrub irin tahiyar rayuwar duniya kai gogormaya da rayuwa ka san abubuwa da yawa wanda shi bai sani har da haka nan sai da yi ana gidan shi za ku kasance ku ne iyayensu kuna musu magunguna masu kyau ana aza su akan shawari shawara mai kyau duk ya tana gare su amma kuma ana gidan su cikin wasu abubuwa to duk wanda ya kula ga maraye irin haka to shi ma sai Allah ya kula da nashi amma irin yadda ake yi dukiyar maraye haƙƙin maraye a baka karuka na maraye dan kaga yana yaro ko suna yara sai ka ce bari ka ba su tsohin abin nan karuka da agare ka can wata gona ta ku kakin su girma ai wuri ya zo cikin gari kai ko sai ka yi sama da faɗi da waɗanda haramun ne haramun ne duk cikin suratul nisa'i mun gani haramun ne ba a ba a garwaye na kwarai da lada ba a tabuta dukiyoyin marayu a ɓace na kwarai a bar musu abin da bai da kima wannan haramu duk me yin haka yana cin huta ne cikin zuciyar shi kenan mu kiyaye to shine Allah ya ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta ya baluga kaga ashudda sai lokacin da ya balaga ya kai shekarun balaga kamar da yanda bayani ya gabata sai a miƙa dukiya gare shi Allah ya ce wa auful kaila ku cika abin ciko wal mizan da abin awo kun ga akwai bambanci da alkailu da almizan alkailu irin abin da cikowa ne ake yi kun ga yanzu tiya da ‘yan maraba ko da ɗiyan langa’ ko sittin haka, ko mana, ko buhu, duka dai abubuwan da dai ba aza su ba ne ake yi a kan sake ba aunawa ne ake a ga mizani a ga adadin kilo nawa ba ne, to wannan shi ne ake nufi kailu, kailu, wannan abinci ko Allah ce ku cika shi da kyau. Mizan abin da sai an yi auna, in ma awon santimetir ne, in ma awona na kilanni wanda ake yi na abincin da sai an aza bisa kilo ko buhu ne sai an aza bisa irin yadda ake yi na dabino da sarausu ko ko awon tisuna ko yaduna ko shaddodi to wannan ana kiran shi mizan mizan tunda awona ake yi to Allah ce da duka da abinda cikawa ne ake yi da abinda aunawa ne ake yi Allah ya ce duka ku cika shi bil isti da adalci ku cika da adalci Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha duk abin da anka ce ku yi Allah bai dora mare abin da ba ta iya Allah ya san za ku iya Allah Allah san za ku iya da Allah ya ce kar ku yi shirka ya san kuna iya barinta sai dai shedan iyarin jaye ku da son duniya ku ku tai ku yi ta da Allah ce ku yi biyayya ga iyaye ya san kun iya sai kun bi shiri ya san kun iya da Allah ce kar a kashe diya kar a kusanci alfasha kar a kashe rai kar a kusanci dukiyar marayu duka ya san kun iya saboda la nukallifu nafsan illa wus'aha ba mu dora marai sai abin da ta iya Allah ce wa idza qultum kuma idan za ku magana Allah ce fa'adilu ku yi adalci wallahi idan za ku magana nan magana kowace irin magana ko da shaidu ne an ka kire ka wani zo ka zan shaidu abin nan tare kai an ka yi shawa ne zo ka zan shaida ka bayyana mana yadda an kai kana cikin shaidu ko ko a'a kai ne zaka shari'a an zo da wane da wane wanan nan wanka ne ko kana kana ko babanka ko surkinka ne ko ko a'a magana ce kuke yi yau da gobe irin wanga magana dai wanda kuke tsakanin mutane haka to Allah ya ce duk- duk magana da za ku yi Allah ya ce wa idza qultum fa'dilu in za ku magana ku yi adalci ku yi adalci Allah ya ce kai walau kana za qurba koda wanda za ku kafa ma shaida koda dange na makusanci ka san shine bai da gaskiya kuma an kirawo ka shaidu ga dan uwanka bai da gaskiya da wani wanda ma ba dan uwanka bane na jini baka ma san shi ba amma sai an ka kirawo ka wani kai ne shaida tare da kai ne an kai kaza muna son ka faɗa mana gaskiya Allah ya ce ka faɗi gaskiya ko da dangin ka ne dan wani wuri Allah ya ce iya kun ganiyan aw faqiran Allah aula bihima in kana ganin mawadaci ne idan ka faɗi gaskiya a kai ne za a ci mutunci ne za a tozartar da shi za a sa shi kumiya ko ko abin da yake baka zai ki baka shi au fakiran ko ko talaka ne kana ga idan ka hudu gaskiya dan gidan nan za a amshe mai shi dan abin muhawan nan nashi za a amshe mai shi dan shagon nan nashi za a amshe mai shi duk dai yanda yake in mawadaci ne ko talaka Allah ya ce fallahu aula bihima Allah ya yi dacewa ya yi cancanta ka karkata ga Allah ya yi ka karkata wajen mawadacin nan ko talaka fallahu aula bihima to shi kaga duka abin da yake so gare mu mu zama masu adalci ki adalci bari cewa in ni adalci wa wallahi wani ba za ta yi mai daɗi ba wani ba za ta yi mai daɗi kai na gani ba za ta yi mai daɗi ba ga Allah ka taimaka mai kuma shi kai ne in yanzu rayuwar shi ta ɓaci nan daga ba sai ya yi ma addu'a ya ce wani Allah shi ma albarka da yanda ka bi son rai aka kwace haƙƙin bawan Allah nan aka ba mu dama mu sai da Allah za shi da mu ba kuma ko da na ai shari'a an bani to gaba Allah za ta da ita sai ta koma sabuwa aka taimaka mai shi yasa annabi ya ce ansur akaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka lokacin da yake azzalumi haka ka taimake shi lokacin da an ka zalunce shi sabai sun kai mamaki annabi mun iya taimako ne lokacin da an ka zaluntai mu kwato haƙƙin shi to ya mun ka iya taimako ne lokacin da yake azzalumi annabi ya ce ku hana mai zalunci duk in ka hana ma dan uwanka yin zalunci ka taimaka mishi ko da rayuwar shi ta ɓaci ai ma Allah wadde za su gomo su gano ka taimaka musu Allah ka ba mu iko yi adalci to shine Allah ya ce walau kana za qurba ko da dangi ne makusanci Allah ya ce wa bi ahadillahi aufu game da alƙawallan ubangiji game da alƙawalin ubangiji aufu ku cika wallahi dukkanin mu nan mun riƙe alƙawari da ubangiji dukkanin mu nan ba wani kai har wanda ba zaka duniyar nan ba su riƙe alƙawari da ubangiji kowane ya tabbatar da Allah shi ne Ubangiji ne kuma shi zai bauta ma, kowa daga cikinmu, wannan alƙawari ne na Allah wallahi mu cika shi, mu bauta ma Allah. Ban ce alƙawari na Ubangiji, hatta alƙawallan da muke yi wa junanmu, wallahi mu rika cika alƙawalla. Dan la imana liman la ahada lahu, wala dina liman la amanata lahu. Wanda fa bai da alƙawari fa annabi ya ce fa babu imani kun babu addini da wanda bai da amana wallahi amana da muke wasa da ita malam amana da muke wasa da ita wanda bai da amana fa bai da addini dan addinin gaba ɗaya amana ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula amana la amana abu ce mai girma Allah ka ba mu iko tsara amana to shine Allah ya ce wa bi ahadillahi awfu game da alqawl abin na alqawlu ubangiji ku cika zalikum wasaqum bihi wannan wa ana muku wasiya da shi la'allakum tadhakkarun domin ku rika tuntuni ku gano girman Allah to kun ga da yanzu akwai bangaren shari'a cika alƙawalla abubuwan da aka rika da ku to a bane wanda ake son sawa tunani eh mun yi alƙawari da wani eh amana wani tana ga hannuna eh an sanya ni shaidu ga kaza kazan ga in bai yi shi ba kaza ne yanda can da yaza akwai kiyaye rai aka kawo la'allakum ta'qiluna to nan da yazan dokoki na da kuma abubuwan da ake son ku kiyaye sai an kawo la'allakum tazakkaruna to bayan waɗanga abubuwa duka sai Allah ya ce kuma wa anna hadha sirati mustaqiman wannan addini wanda annabi Muhammad ya zo da shi Allah ya ce shine hayyatawa mustaqiman kuma hayya mai kakkiya kamar da bayanin shi gabata shi ma jiya to kaga shi wannan aya annabi ya dogon zane ya yi dogon zane to bayan dogon zane sai annabi ya zane dabra dabrori ya yi zane na ya yi zane na ya yi zane ga wannan tarasai dogo sai aka ta yin zane dabrori shi haka da nan da nan haka annabi ya zane dabrori annabi ya ce wannan da kun ga ya miƙe shine hayya ta Allah wannan zane da kun gashi na ko ina gashi annabi ya ce shi da hayya shaitan hayoyi ne annabi ya ce ko ce ko ne zane da kuke gani hayya ce wadda akwai shaitan yana kira akai ga hayya Allah to ga shaitannu su ko suna kira akai san suka gobaro hayya Allah ku bi hayoyinsu kuma ko ta hayya tana da shugaba ko ta hayya da jagoranta wallahi kaga in baka san addini ba in baka san addini ba ko sai ka tsaya sai ka tsaya ka ta yakin kungiya ka bar hayya Allah hayya Allah tana shiro ka kabita sai ka tsaya ka ta rigima cikin abin da shi kungiya da sarwasu haka bar addinin ka to ashe wallahi babu abin da aka gaba gare mu sai mu sa addini mu yi karatu mu sa addini wallahi in kai karatu ka sa addini ka huta amma wallahi in ba kai karatu ka san addini ba kullum kana cikin wahala kana cikin wahala dai waga guguwa ta zaka ta shaka wata ma gobe za ta kuwa ta shaka kowane zaka eh wanga ya shaka na wanga ya shaka na wanga ya a amin shi kama hukaci to shine Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wannan shine hayyatawa islam miƙe Allah ya ce ku bi shi kaga wala tattabi'us subula hayoyin da annabi ya ce ya zana muna su ne subul jam'i na sabil subul to Allah ya ce wala tattabi subula kar ku bi hanyoyi fa tafarraqa bikum an sabili idan kun ga bi hanyoyi sai su raba ku daga bi hayya ta inji Allah Allah ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaquna to nan kaga wajen biyar shari'a ubangiji ne sai da shin tsoron Allah sai da takawa dan in babu shin tsoron Allah ko sai mutum ya bar hayya Allah kisa an kawo kalma ta takawa saboda at takawa ra'sul amr jin tsoron Allah shine kan dukkanin al'amari da inda babu jin tsoron Allah kamar gangar jiki ne babu kai Allah ka kare mu sai ce mi
umma atayna musa al-kitaba tamaman 'ala alladhi ahsana wa tafsilan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun Allah ya ce sun ma'ataina Musa kitaba sannan annabi Musa alaihissalam Allah ya ce mun ba shi littahi na attaura tamaman littahin da yake cike da shari'o'i littahin da yake cike da dokokin Ubangiji alallazi ahsana da dukkanin wanda yake iya kyautatawa da dukkanin wanda zai kyautata ya yi biyayya ga Ubangiji to littahi attaura ya ishe shi Allah ya ce wa tafsilan li kulli shay'in kuma cikin at-taura akwai tafsil abinda ke zuwa rarrabe maka komi ka san dokar ubangiji wannan zamanin annabi Musa haka Allah ya tabbatar da littafin at-taura in dai kai musulmin kirki ne mabiyan annabi Musa kake to zamanin annabi Musa har bayan zawwa annabi Musa kakin zawwa annabin da ke baya gare sa to littafi na at-taura shine zaka biya duk wani abu wanda kake so na ka san ubangiji duk abin da za a rarrabe ma ka san haƙoƙin Ubangiji a kan ka, to ya cike yana da komi, komi akwai bayaninsa. Allah ya ce wa hudan kuma shari'a ne wa rahama kuma rahama ne la'allakum bi liqa'i rabbikum yu'minuna yayu ku kasance game da haduwa da ubangiji ku yi imani duk da shike la'alla fil kalamin lahi haqiqun ma'ana tabbas ne idan kun ka bi shi za ku kasance game da haduwa da ubangijin ku za ku yi imani za ku yi imani da alkiyama kamar alqur'ani ne duk wanda ya bi shi zai samu wannan sifofi na'am وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون Allah ya ce wa hadha kitabun shi ko wannan littafi na alqur'ani Allah ya ce wannan littafi ne wanda anzalnahu mun ka sabkar da shi mubaraku wanda yake cike da albarka dan haka fattabi'uhu musulmi ku bi alqur'ani fattabi'uhu ku bi alqur'ani Allah na kwadaitar da mu mu bi alqur'ani Allah ya ce wattaqu ku kiyaye dokokin da ke cikin sa la'allakum turhamu domin Allah ya shi kanku shi muku rahama na'am
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين To don mi Allah yake ta kwaɗaitar da mu na mu bi Alƙur'ani, Allah ce an ta ƙulu, ma'ana li Allah ta ƙulu, domin tun ba ku kai inda za ku faɗi cewa inna ma unzila kitabu, ai mu an sabka da littahi ne ala ƙa'ifataini akan al'ummomi biyu shine ƙa'ifataini, al'ummomi biyu min ƙablina gabaninmu, ma'ana Yahudu da Kirista. idan Allah idan Allah bai sauka da alkur'ani ba Allah ya ce da haka mutane za su fada to dan me an ce muku ga littafi an saukar da shi ku bi shi ma'ana ne Allah ta gudu domin kar ku fada cewa ai ba a sauka muku alkur'ani ba inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatan min qablina al'ummomin suke gabanin mu ne an sauka ma littafi ya ubangiji wa in kunna an dirasatihim laghafilin mu ko dangane da dirasar su dangane da abin suke karantawa mun gafala ba mu san yaransu ba ba mu san yaransu to amma sai Allah ya sauka da alqur'ani ku fahimci wannan ayoyin fa da Allah bai sauka da alqur'ani ba to da haka mutane za su ci sai su ce ai an saukar da shi ne an saukar ma yahudu ne da kirista su ba a sauka musu qur'ani ba to kuma kamar yadda wasu ayoyi Allah ya ce da mun sai wannan alqur'ani ba harshen larabci bane ne to haka su ma za su faɗa su cewa ajami wa arbi ya za a saka littahi ajamiyan littahi ba na larabci ba wa arbi mai karanta da shi kuma larabe ne kaga nan ma ba za su yi imani ba sai Allah ya zaɓi halshe wanda ya kone halshe fusaha shine halshen larabci sai Allah ya saukar da alqur'ani akan yaran larabci duka duniya babu wata lang babu wani halshe wanda yake da yalwa kamar harshen larabci wallahi babu harshen da za ka samu kalma guda a fassara ta da ma'anoni daban-daban kalma guda a sarrafa ta a fassara ta da abin nan ma'anoni fiye da ashirin talatin arba'in kamar harshen larabci komi dolancin sai ka iya shi kuma ƙur'ani ne kawai Allah ya bayar da garanti duk mai karanta shi idan yana karanta sai ka ɗauka kan balarabe ne ko da ko bagwari ne sai ka ji kamar balarabi kuma shi ne kawai Allah ya hore dukkanin al'umma suna da mai fassara musu shi su fahimci shi duka wannan don Allah ya yanke hanzar adam ne yanzu ga muna karatun nan muna hausa kuna fahimta ko ba haka ba to idan wani bagwari ko wani ɗan cane shigo daga bai gane komi sai dai shi kuna kabbara to haka kuma da za ku zo shi ne ku ji ana karanta Qur'ani yana fata da mi ta fata da da da sai zo mai tsara ga ku ce to to haka da shi ba yake jin ku in ya saka wurin ga zamna haka na suka doka muke yi sai da shi kuna suka fara to Qur'ani ne kawai a haka malam ko mi gwaran cin da sai a fasara maka shi kuma haka za su fahimta ana ta ta kuma suna ganewa yadda kuke kabbara su masu kabbara sun gane saboda dan Allah yanke hanzarin dan adam ba mai zuwa gaba Allah ya ce ai mu ba ba mu ga manzo ba ba a bayyana mu da shi ba Allah kuma ci gaba ya ce au taqulu أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم mm.
فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة mm.
فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها mm.
سنجد الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون
Allah ya ci gaba yana karantar da mu au taqulu ko ko ku faɗi cewa law anna unzila alaina alkitabu ai da an saukar da littafi akan mu da a ce mu ne an saukar ma littafi la kunna ahada minhum wallahi da mu hi su ka- da za mu hi su a- zama akan shari'a cika baki wai da a ce su da Allah bai saukar da alkurani ba abinda mutane za su faɗa ne Allah yake faɗa mana da za su cika baki da mu ne an saukan malittahi wallahi la kunna ahada minhum da he mun yi su kasancewa akan shari'a eh Allah ce to fa qad ja'akum bayyinatun min rabbikum to ga qur'ani ya sauka hujja bayyananna ta zo muku daga ubangijinku wa hudan da abin da yake shari'a wa rahama abin da yake tausayi rahama ubangiji faman azlamu ba wanda ya kowa zalunci inji Allah mimman kazzaba bi ayatin lahi kama wanda yake karyatawa da ayoyin Allah wa sadafa anha yake kuma kawar da kai da ayoyin Allah ba wanda yake gare shi zalunci wallahi qur'anin nan da Allah bai sabkar da shi ba da abinda mutane za su faɗa kenan to gashi an sabkar da shi amma kuma kadiba yanda suke gudu suna bare shi Allah ya ce sanajazil lazina da sanu za mu sakan kama waɗanda yasdifuna suke kawar da kai an ayatina daga ayoyinmu za mu sakan kama su al'azabi muna azaba bima kanu yasdifun na abin da sun kasance suna kawar da kai akai na'am
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك
Mm.
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها Mm.
لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل Mm.
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا Mm.
قل انتظروا إنا منتظرون Allah ya ce hal yanzuruna shin akwai abin da bawo suke jiro ba abin da suke jiro illa an ta'atihumul malaika sai malaiku su zo musu dunnan zaman shirin malaiku ne muke malaiku masu karɓar rayuka shine Allah ke ri ba abin da mutane suke jiro sai malaiku su zo musu aw ya atiya rabbuka ko ubangiji ya zo ubangiji ko bai zawa duniya alkiyama wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan Allah ya ce, "Au ya asiya ba abu ayati rabbika, koko sashen ayoyin Ubangiji su so." Wani iri ne a sashen ayoyin Ubangiji, annabi da kai ne ya hausa na zamu gani. Allah ya ce, "Yau mai ya ati ba abu ayati rabbika, lokacin da ranar da sashen ayoyin Ubangiji ga za su so, la tanfa'u nafsan imanuha, wallahi rai, imaninta baya umfaninta. wadda lam takun amanat min qabluha imanin da ake cewa bayan amfaninta imanin da za ta yi wannan ini wanda ba ta kasance gabanin wannan ini mai imani ba yadda mun fahimta shi ne da Allah ce lamta ku abin nan la tanfa'u nafsan imanuha ma'ana rai imanin ta baya amfaninta wace rai Allah ce wadda lamta kun amanat min qabl wadda tun da ba ta yi imani ba kenan wadda ba za ta yi imani ba sai wannan rana to Allah ce imanin ta baya amfaninta Allah ce au kasabat bi imaniha khaira ko korai wadda ba ta aikata ma imanin ta komi ba za mu kuma mu yi bayani don ku gano Allah ce kulin tasiru ce da su ku yi shira inna muntasiru mu ma masu shira ne to nan mu kuma baya da Allah ya ce yauma ya'ati ba'du ayati rabbika ranar da sashen ayoyin ubangijinka zaya su annabi da kai ne ya fassara muna yace la taqumu sa'a alqiyama ba za ta tsayo ba hatta taqalu ash-shamsu min magharibiha sai lokacin da rana ta fado inda take hitowa hatta taqalu ash-shamsu min magharibiha sai lokacin da rana ta fito inda take faduwa ina rana ta take faduwa yamma ma'ana sai lokacin da rana ta hito daga yamma annabi yace idan rana ta hito inda take faduwa fa idza qala'at yayin da ta hito wa ra'ahan nasu mutane sun ka gane ta lalle ga rana can ta hito daga yamma amanu ajma'una sai su yi imani gaba dai kun ga shine sashen ayo ubangiji ran da zai zo to ran nan i- rai imani baya amfanin ta kaga su wannan rayuka ne ake ne wanda da mun yanzu sun kai imani annabi yace wanda zalika hina la yanfa'u nafsan imanuha wannan hitowar rana wannan ini shi ne lokacin da annabi ya ce rai imaninta bayan amfaninta in sun shekarta mu yi imani mu yi imani annabi ya ce zalika hina la yanfa'u nafsan imanuha wannan lokaci shine wanda rai imaninta bayan amfaninta lam takun amanat min qablu wanda tunda bata imani ba to ashe abinda aya take nihi idan rana ta hito daga yamma idan mutum ya shekarta ya tuba ya yi imani aikin banza ne amma shi wanda yake da imanin shi imanin yana amfani shi haka zai mutu akan imani ashe rai da ake cewa a layan ila abin nan layan fa nafsal imanu ha rai imanin ta baya amfaninta Allah da kaina ya bayyana wace rai wadda lam takun amanat min qabl wadda tunda tun gabanin rana ta hito kin nan daga yamma ba ta imani ba ba ta kasance mai imani ba Allah ya ce kuma au kasabat fi imaniha khaira to nan da Allah ya ce au kasabat fi imaniha khaira wanda kuma ba ta aikata ma imanin ta wani abu ba to nan bi ake nufi shine abinda Allah yake nufi kowane kahiri yanzu duniyar da muke ba wani wanda bai sa Allah ba komi kahirci mutum ya sa Allah to sana Allah ba imani bane yayi imani kenan akwai Allah ko ba haka ba to amma imani shi bai aikata ma imani ne alkhairi ba ya kamata da ya gamsu da Allah shi ne Allah shi imani da shi to bai imani da shi ba kaga au kasabat fi imani ha khaira kenan da raikin da ba ta aikata ma imanin ta wani alkhairi ba kenan haka ya mutu kahirin shi ya san Allah amma bai imani da shi ba da haka Allah ya ce qul intaziru ce da su ku yi jira inna muntazirun mu ma musulmi masu jira ne za mu gani mm. نعم
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون
Allah ce innal ladhina farraqu dinahum lalle wanda sun kararrabe addinin su to Abdullah da Abbas sun kace su ne yahudu da kirista saboda annabi ya ce kirist abin nan yahudu za su kaso kaso 71 dukkanin su ƴan wuta ne in banda guda yace kirista za su rabu kaso 72 dukkanin su ƴan wuta ne in banda guda yace kuma annabi yace wannan al'umma tawa za ta kaso ɗaiɗai har 73 duk saba'in da bi ‘yan hutu ne ‘yan banda guda, sahabbai sun ce wace guda ce annabi ya ce abinda nake a kai ni da sahabbaina shi yasa duk wani mai wata kungiya ni ba abinda yake a kai tafarki annabi ne da sahabbai ko gara in ba tafarkin su bane wallahi in ba Allah ya kyara shi na cikin waɗanda 72 Allah ka kare mu to shine Allah ya ce innal ladhina farraqu dinahum lalle wannan sun kararrabe addinin su wa kanu shi'an sun kasance kungiyoyi kungiyoyi kai Allah ya ce ma annabi lasta minhum fi shay'in kai baka da gami da su da dai ba kai ba su dan kai ba ka rabe addinin ka ba ba ka rarrabe shi ba amma su sun rarrabe Allah ya ce inna ma amruhum ila Allah al'amarin su yana wurin Allah summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun sannan Allah zai labarta musu abin da suke aikatawa kina duk masu wasu kungiyoyi in dai kungiyar mutum alal kitabu was sunna ne yana karantar da Qur'ani da sunnan annabi ya dace amma da inda kungiyar kake ta tana karantar da wata aqidar da ba alkitabu was sunna ba to kuma akwai musiba kuma duk kungiyar da akwai kungiyanci cikin haramun ne kungiya ba ta da illa cikin musulunci kungiyanci shi haramun kungiyanci naka sai naka in ba dan kungiyar gaba kowa duk koda yana aiki irin naka kai gare ka zero ne kai na dai akan awwani abu duk wanda ba kai ba ba wani abu ne to wannan kungiyanci haramun ne Allah ka kare mu na'am sai ce man ja'a من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها Mm.
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها Mm.
وهم لا يظلمون
Allah ya ce man ja'a bil hasana duk wanda ya zo da kyakkyawa daya falahu ashru amsalha yana da goma irin ta duk wanda ya aikata alkhairi daya wurin Allah tamka goma ne shi yasa kun ga hatta khams salawat kin da muke yi salloli biyar ne muke yi da ini dare da ini ko ba haka ba amma wurin Allah salloli 50 ne saboda an kai Isra'i da Miraji da Annabi an farlo mai an farlanto mai salloli ɗaya ɗaya 50 50 malan Annabi ya to yana jin daɗi yana zawwa sama ta shida ga Annabi Musa Annabi Musa ce me aka farlanto mana al'ummarka yace ai gashi sallah 50 Annabi Musa ce wallahi ba su iyawa dan ni an jaraban an jaraban da bani Isra'ila wallahi ba su iyawa koma ubangiji ka mai rahama ne ya rage maka annabi ya ce haka dai ni koma aka mai kashe su 40 ina zawwa annabi Musa ce kaga yace an rage goma yace koma koma fa ba su iyawa kai haka yace mun ka tai tsakanin wurin annabi Musa da wurin ubangiji yace sai da an ka mai kashe su biyar annabi Musa da yace koma koma a rage yace annabi Musa yana jin kumiya ina jin kumiya yace amma ubangiji na ya mai albishiri yace yanda ya rubuta su 50 to suna na hamsin kinnan man ja abil hasana falahu ashra salih ga Allah duk in kai azhar dai goma ce wurin Allah in kai asar guda goma ce wurin Allah in kai magriba guda goma ce in kai isha guda goma ce in kai subahin guda goma ce kenan duk dai tabka goma ne da shi Allah ce man ja abil hasana falahu ashra salih Allah ce man ja abis sayyi'a duk wanda yazo da mummuna fala yujza illa mithlaha ba za a saka kamai da komai sai guda tan wahum la yuzlam ba za a zalunci bayu ba amma duk da wannan sai kaga masu zuwa da sabon Allah ya yawa kuma ta da cewa in sabon Allah in zunubi guda ne shi za a rubuta mutum in aikin lada guda ne goma za a rubuta amma a rubuta 700 har linki balinki amma har da haka kadi ba ta zani kai Allah ka sa ladan mu ta rinjaye zunubin mu na'am
قل إنني هدعني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
Allah ya ce kulce da su innani hadani rabbi lalle ni ubangiji na ya shiryar da ni ila siratin mustaqimin zuwa ga tafarki wanda yake miƙaƙƙe dinan qiyaman addini miƙaƙƙe shine millata Ibrahim hayyata annabi Ibrahim hanifan hayyada tauhidi ne tsaba babu shirka wama kana minal mushrikin wama kana minal mushrikin annabi Ibrahim da dai bai kasance cikin mushrikai ba Allah ce kul ka karantar da su inna salati lalle sallah da nake yi wa nusuki da yanke-yanken da nake yi duk abin da shahi yanka wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin duka wannan gaba ɗayan su ga Allah ne ubangiji halitta la sharika la Allah bai da abokanan tarayya cikin wannan duka abubuwa wa bidhalika umirtu da wannan an ka umarce ni wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmi na'am قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Allah ya ce kulce da su a ghairin lahi a ghairar lahi yanzu da wani Allah awaki rabban zanne ma ya zan Ubangiji na? Wani Allah zanne ma ya zan Ubangiji na? Wa huwa rabbu kulli shay'in tare da cewa Allah Ubangiji na shine Ubangijin kowa da komi kuma ku sani wala taksibu kullu nafsin illa alaiha ba durrai ba wani abu wanda za ta aikata face aka tare duk abin da kowace da ta aikata ba za a dora ma kowa ba sai sai ita rake da ta aikata shi wala taziru waziratu wazir ukhra rai wata rai ba a dora ma wata rai shi ba za ka yi aiki ba na zunubi a ce a dora ma ɗanka ko a dora ma babanka ko a dora ma wani naka kai da ka aikata shi kai za a dora mashi summa ila rabbikum marji'ukum sannan zuwa ga ubangijin kuma kuma ku take fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun sannan ya labarta muku abinda kun kasance kuna sabani akai ayat karshe وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم dan haka إن ربك سريع العقاب gaskiya ne وإنه لغفور رحيم
Allah ya ce wa huwa allazi Allah shine wanda ja'alakum yasayya ku khala'ifal arda mamaya a cikin ƙasa Allah shine sai ya ku haka wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat kuma ya ɗaukaka sashen ku akan sashe da darajoji ko da uwa ɗaya uba ɗai ka san darajar wani ta hita ka eh shi ma ya sani ko da ana gari guda ka san wani ya hika matsayi ya hika daraja a gani to amma wannan ho ba nan gizo ka saka ba dan kaga wani ana Allah ya fita shi da ilimi ya hika ko da dukiya ya hika ko da mulki ba honan gizo ka saka ba sai an zo gaban Allah na fifiko na gaskiya yake mun fahimta amma nan duniya da kaga wani ka sai ai baka shi da kaga wani ka sai a doke nauyin ka sai karshen rayuwarka da kaga wani ka sai ai baka karatu sai karshen rayuwa to amma ya hika wurin Allah nan na matsala take ba wanda ya san cewa wani ya hini wurin Allah ko na yi shi wurin Allah sai an zo can ka bari an zo ta sai ga alfahari ko ba haka ba to shi da Allah ya ce wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat Allah ya fifita shasha ko sashi bangaren darajoji duka wannan Allah ya ce li yabluwakum fi ma atakum dan Allah ya jarabe ku ne cikin abin da ya baku da Allah ya baku ilimi dan ya jarabe ku ne ya za ku yi mu'amala da jahilai za ku ta aibanta su ku ta walakanta su ko gaga da Allah ya baku dukiya dan ya jarabe ku da ƴan kwadagon ku ya za ku yi musu da Allah ya baku mulki dan ya jarabe ku ya za ku yi na kasa gare ku duk abin da Allah ya baka dai ya jarabe ka ne in talauci ne ma jarabawa ce in dukiya ce jarabawa in mulki ne jarabawa in rashin mulki ne jarabawa in karhin jiki ma Allah baka jaraba in ma rashin karhi ne jarabawa duk abin da dai Allah ya ba dan adam ya ba bayonsa Allah ya ce domin ya jarabe ku ne cikin abin da ya ba ku Allah ya ce ku sani inna rabbaka lalle ubangijinka sari'ul iqab mai gaugawa azaba ne wa innahu lagafurur rahim kuma mai gafara ne mai jin kai Allah ka gafarta mana ka ji kanmu kaga wannan aya ta hada annabin na at-targhib wa tarhib ga tsoro ya ce inna rabbaka lasari'ul iqab bai gaugawa azaba ne yana saurin kama bawa ya azabta da shi kuma sai ce wa innahu lagafurur rahim kuma mai gafara ne mai jin kai a gurguje wannan ayoyi kun ga mun karanta su a gurguje saboda an sha karanta su ko da cikin littattafai ne na abin nan na tauhidi da sarwarsu abin da makaranta farko wan- tun daga farko wannan sura har ƙarshe na daidai Allah ka ba mu lada wanda yake na kuskure Allah ya gafarta muna ya ɗebe cikin zuciyoyin bayonsa insha Allah gobe sai mu tashi suratul a'raf eh kaki mu yi addu'a kuma kar ku manta gidauniya ta marayu a zo wani bawan Allah zan zauwa masallacin na wajen tafsiri ya zo ya kai mana haji da jika biyar ya ce a sa cikin gidauniya ta marayu yana a taimaka a taimaka fi sabilillahi Allah samu yi karhin shedan Allah samu yi karhin shedan ya Allah bayo ka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi duk musulmin da a cikin halin kakani kai Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayenmu ka gafarta mu iyayen iyayenmu duk musulmi da sun karga mu Allah ka sa su huta mu da mun kai sarau Allah ya kyauta mu kuma mu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين